أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه، بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكي dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda ayo ma Allah ta fi dawowa da mu mu ci gaba wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratu sa'ad wanda a jiya mun kwana a cikin a, wannan sura a daidai aya ta 48 wanda a yau za mu tashi aya ta 49 wanda Allah madaukakin sarki ya karanta mana kisoshi na watan waɗansu daga cikin manzanni waɗanda Allah maɗaukin sarki ya aiko a zuwa ga al'ummomin da suka gabata da kuma mun ji ƙisoshin nasu a kuma sun ƙare wanda a yanzu za mu tashi inda Allah maɗaukin sarki yake bayanin cewa su waɗannan manzannin gaba ɗaya da ya aiko su dama ko can ya aiko su ne domin ya zamo watan wa'azi da kuma tunatarwa ga su waɗancan mutanen nasu waɗanda aka aiko gare su da ma kuma sauran waɗanda aka aiko zamanin manzan Allah shi kuma sallallahu alaihi wasallama su sani cewa wannan matsayin wa'azi ne aka aiko gare su wanda su sani in ba su yi imani ba waɗansu al'ummomin da sun ka gabata an aiko masu su ma manzanni kamar yadda aka aiko waɗancan ɗin saboda haka ƙarshe kuma suka mutunce ba su yi watan imani ba kuma ga irin abin da ya faru gare su wanda shi ne Allah maɗauki sarki ya ce haza zikirun wannan kyakkyawan ambato ne waɗanda Allah ya yi ga su waɗannan manyan bayi na shi waɗanda ya aiko zuwa ga al'ummomin da suka gabata sannan sai Allah ya ce amma wa inna lil muttaqina lalle hakika ga masu tsoron Allah la husna ma'abin suna da kyakkyawar makoma wanda ita kyakkyawar makoman nan shine jannatin Allah ce jannati adinin aljanna ce wanda yake ta dawwama wanda za su shiga a cikinta kuma mufattahatan lahum al-abwabu abu bude ma kofofi gare su kullaha dukkanin ta baki daya za a bude kofofinta domin su in aljanna din shine mufattahatan lahum al-abwabu sannan sai Allah madaukakin sarki yace muttaqina fiha za su kasance suna giggincire a cikin ita wannan aljanna din alal ara'iki bisa ga gadar taji wanda ya da'una fiha suna watan kira a cikin ita wannan aljanna din bi fakihatin da dukkan waɗansu kayan marmari kathiratin masu yawa wa sharabin da kuma abubuwan sha waɗanda ma'ana wai duk abin da suke bukata a ciki to za su samu a wannan aya Allah madaukin sarki yana magana cewa watan su waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙware Allah madaukin sarki ya ta'addar masu da aljanna aljannan nan kuma ta dawwama wanda ya shiga ba a fita sannan kuma a ita wannan aljanna ba a kulle masu kofa su waɗannan ya aljanna din ba kamar a kasancewar na a ba kamar ainihin watan cewa a wato irin yanayi ne na gida na duniya ba kamar yanzu za ka samu idan aka ce wannan wani mutum ne mai mulki wanda yanzu yan zai shigo zai je irin a ce villa misali ko wanda shi ne dai babban gida a najeriya ga yan gwamnati to amma da zarar an ka ce tenuwa ta kare shi ke nan bai iya shiga gida yawa kaga misali to aljanna ba irin haka na kai ba a shi dindindin ne ko shi buɗe take gare ka taka ce dama yadda kaga so za ka yi amma in ba haka nan ba da zarar an ka ce yau mutum bai da wani mukamin to in zai shiga ma sai ya nemi izini dole har in zai za a bashe shiga din to dole sai ya bi hanyar waɗansu wanda zai zo sannan ya samu shiga din amma da zarar ba haka ba tunda mulki da ya ƙare to ba za a bashe shiga din ba to amma ita aljanna sai Allah ce mu fanta hatta lahum al-abwa abu bude makofofi ne ga su yan aljanna wanda ba a rufe ta gare su kowane lokaci suke suna ciki dama kocan ba hita suke ɗiba kocan tunda ya shiga kocan ba a fita a cikin ita aljanna din dama kocan ta dawama ce wanda mafanta ta zama da babu sannan mutaki da fiya aka ce suna gingincire a cikin ita wannan aljanna din bisa ga waɗannan gajin nasu na alfarma wanda ake cewa wato shi a cikin gidan na aljanna abin da ya saba a ce suna kwakwance ba haka saboda kasancewar a aljanna ba a yin bacci can da kaji mutum ya kwanta to gajiya ya kaji ba amma da zanen mutum yana lahiya lau da ya kaji ya kwanta sai dai ka gaya ta wani harkoki ne can kuma da wasu abubuwa amma da kaga mutum kwanci ko dai ba lahiya ko kuma ya gaji to ita kwa aljannar ba a yin kogo da cikin su ba a rashin lafiyar ba a yin gajiya kuma to shi sa an gace suna ginciri kawai ginciri ne na jin daɗi ma'ana shi ne ma'ana ɗin adal alaliki wanda wasu malamai suna misalta cewa wato shi waɗannan gidan dajin na aljanna haka suke sun so su yi kama da irin kamar irin gadajen nan da aka yi na canda masu rufaɗin nan kasa ayin gano masu rufaɗin yau wato a sun su yi kama da haka nan da ta kowane wuri rufe suke aka ce suna lullaɓe ne su kuna na gaji to shi ne allah ci ya da'una fi ha bi faƙi hatin kathiratin wasu rabin wanda dukkan abin da suke bukata a cikin wannan aljanna din na kayan marmari duka akwai shi kuma masu yawa da abubuwan sha su ma na marmari duka akwai su wanda yanzu in aka yi magana kayan marmari suna da yawa kala-kala ne akwai wanda suke na ƴaƴa ne da itatuwa hakan ga ko irin su a ce mangwaro su ayaba su abarba su afir su menene duk dai ga su na dai kala kala haka to aljanna amma ba wai iya adadin yawan na duniya ne kawai akwai ba a shi an ka zo can da sai kaga waɗanda ba baka taɓa gani ba zaman ka na duniya ne sannan kuma a wajen su ma waɗanda ba na ƴaƴan itatuwa ba na tsire-tsire haka za ka samu sai mutum ya ci shi yanzu da kan ya ka sha'awa na marmari ne gare shi misali tunda ba kowane lokaci ne aka samu nashi ba ko kuma wanda kaga shi wannan ba yaci bane to irin wannan abu ko rogo haka misali ko dai wani abu wanda duk waɗannan ne waɗanda suke ba ba ita tuwa bane amma ba dai abu marmari ne to shi yasa Allah yake cewa dukkan abin da yake da marmari a ciki to za a same shi a cikin aljanna shine fakihatin din kathiratu kuma masu yawa shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita aljanna nan da mutum ya zo tsakanin abubuwa na abinci da na sha da kuma na kallo waɗanda za a ga sha'awa da kuma waɗanda mutum zai hau ya ji daɗi ya ce to za ka yi shigo ma la fiha ma la ainihin ra'at wala uznun sami'at wala hadar ala qalbi bashari ya ce sai mutum ya ga abin da ido ne bai taɓa gani ba komi wayewa ce a cikin duniya komi yawo ne cikin duniya wanda ya ga abubuwa wanda suke na ban sha'awa na zamani na wayewa to in zuwa janna sai ya zama kawai cikin janna sai ya ga abin da bai taɓa gani ba sannan kuma haka abin da kunne ne bai taɓa ji ba saboda daɗin shi aljanna shi ma mutum su ya gane shi ya ce kai har ma a wanda mutum zuciya ta mace taɓa tuna na mai akwai shi ba to duka mutum zai gane shi to muna fatan Allah ya bamu Allah ya samu da rahamar shi alfaran manzon Allah sallama shi yasa amma manzon Allah ya tabbata da cewa ta aljanna nan sai dai ba a samu ta sai da rahamar Allah yawwa kowa aiki ne mutum kai ya akaba da cewa ni mai kokari ne ina yin kaza da kaza haka yana ganin shi dole a sashi aljanna to ba haka bane ba saboda haka ba dole ga Allah madaukin sarki kuma ibadar mutum ba ita ce za ta kai mutum ba domin sanadiyar da ibada za su yaka amma ba ainihin ita ce cancanta wannan ibada taka ta sa a baka aljanna ba kuma ta sa ka da goma cikin taɗin ba saboda in lissahi za a yi misali in magana biya ce ganin kake kai wani kokari ne kai ma Allah saboda kayi sallah da sauran ibadu to kaga in kana ganin wani kokari ne kai to yanzu in Allah ya ce to ka biya shi bashi shi kuma ni'imomin da ya baka ba sannan cikin ibada ta ka kama kana biya cikin ibada za a biya ko sai a ce a dauko duk sallolin ka da ibadun ka sai a lissafo maka ni'imomin da Allah ya ma ni'ima ce idanu da yamma da kake gani da su ba ni'ima ta kunnuwa da yamma da kake jin magana da suwa ni'ima da yayi maka tabaki wanda kake amfani da shi wajen cin abinci da kuma ɗanɗana wasu abubuwa da mai zaki da mai ɗaci da mai bauri da mai kowane irin kala da ya ɗanɗano sannan da irin ni'ima ta watan hanci yadda kake shakar iska da kuma sauran abubuwa na kamshi ko ɗaci ko wani abu da da sannan ana ga sauran gaɓɓai na cikin jiki ga sauran daban daban yanzu aka ce ka biya mutu Allah da suwa to wace irin ibada a gari wanda za ka biya haka ya rara ka shiga aljanna da sauran fata tun da yanzu ainihin za a gano tsadar abu ka auna a ga yanzu da zarar aka ce mutum ya samu matsala ta wata gaba ta shi kamar yanzu misali sai a ce ai mutum ya samu matsala ta wata gaba ta cikin jiki ne yanzu kana ganin da an ce yawan mutum kashi ne ya samu matsala ta wani gefe in mutum na sun ya gano tsadar abin ya tai asibitin kashi ya jiya ko yawa sai ka ga ina abin da ba na sai ka dace miliyan guda za ka biya sannan a yi maka wannan aikin kuma aikin ba wani aiki shafa yawa ba haka miliyoyin zaka ji kudi war kasan wasa ashe nan za a gano ashe kai wannan ni'ima ashe kai ba karawa ce wanda Allah ya miki na sannan in kunne ne wanda ya samu matsala sai ka isko shi ma irin yanda mutum zai kashe kudi matuƙa ya samu matsala din sai ka isko ya kashe kudi sosai da gaske akai da shi kadai to yanzu an ka bi su duk ɗaya bayan ɗaya gaban nan sai Allah ce ka biya shi abin da ya rage to sai ka shiga aljanna da shi ya in ba bisa ko gaba guda ba ka iya biya ba dan ibada ba ta biya ko gaba guda daga cikin su yawwa to kaga tunda ko ba ta iya biya to kaga ina magana a ce kai kai kana kakaba don ibada kai shi yasa kai shi wata jani radiyallahu anhu yana daga cikin sharuɗa na karbar da rika ce bai yadda kai amnu min makarullahi ba wai kai kana ganin yanzu kai dole Allah saka aljanna ci kai dirma ba kwata kwata ba ka in ka ji wani yana irin wannan ka tobara to wannan baya bin sharadi na rika tijaniya mutum shi yana ganin shi lalle dole dole sai ya shiga aljanna ba gaskiya bane haka ba wannan yana nan rubuce cikin tafsirin rika wanda ba a yadda mutum ya zama yayi wannan amincewa daga kamun Allah ba don kafirai su kai haka daɗin wala ya amur makar Allahi illa al-qawmul khasirun haka Allah ke faɗa saboda haka shi yasa sai ya zama in mutum ya yi kokari ya yi imani ya bauta ma Allah to sai a sashi aljanna amma dawwamar cikin aljanna shi kuma ba aikin mutum ba saboda aikin ka bai iya damar da kai don in aikin ka za a bi kuma har yanzu a aji duk Allah ya maka in ga halittar da ya maka duk ni'imar da ya ga duk kyauta ya maka su kyauta ba ya da bukatar ka biya shi amma yanzu a yi lissafin ibada ta kaɗin ya biya ka ce to ƙarar ƙila yanka shekara 60 duniya kaga an ka ta aljanna ke na shekara na kamata kai kai ta kaga sai a yi lissafi in duk shekara guda za a yi lissafi adadin shekarun da kai duniya da an shekara 60 sai a ce to zama haka ya ƙari yawwa kaga ne kaga inda haka ne to amma da yake rama ce ta Allah ɗaukin sarki sai an ka ce za a sa mutum ba iyaka wai kuma ko da ba baka wuce shekara guda ba duniya kamar yanzu kai ba ma shekara ba yanzu da za a kaddara wani wanda ba musulmi ba sai yanzu ya musulunta yanzu yanzu ya musulunta kenan kaga yanzu misali dai ba ba wata ibada gaishe ta farilla yanzu kamar irin wanga lokacin da muke ciki ga yanzu kaga yanzu ko da sallah tana kamawa ne sai asuba sannan in azumi ne zai dauka kuma shi ma kaga shi ma ne sai alfiji ya fito daga na azumi ya fara aiki to kaga tunda haka ne yanzu sai yan musulunta amma kuma kamin asuba ta sayar da su aljanna ba Allah zai sayar shi kuma shi ma da wannan zai kare ko bai taba sallah ko guda kuma bai yi azumi ko da bai yi komi ba na za a gano a shi kawai tsatsar rahama shi ta Allah kamar yadda manzo Allah fada sallallahu sallama saboda haka ba aikin mutum ne ba sai dai fadlan Allah ce da kuma niyyar mutum saboda kana da niyya ka shiga cikin addinin musulunci kana da niyya har abada kuma baka da niyyar hita ciki ne to sai Allah ya sa mutum aljanna shi ma ba hita har abada ne masu kafirci su ma saboda suna da niyyar ba su da niyyar fita daga cikin kafirci su har abada su ma sai asa su wuta har abada Allah ya kiyaye mu muna fatan Allah ya saba aljanna shi da rahama ta yi alfaran manzon Allah sallama sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan wannan wa'inda wa'inda muqasiratu darfi kuma suna da mata masu takaitattun gani gare su su yan aljanna dake nan wato shine habisatul a'yani masu tsararrun idanuwa ala azwajihin da bisa ga mazan su kurun kuma a turabun dukkan su tsarar juna ne wai ma'ana shine shekarun su daya abin da yake nufi shine wato suna da mata wanda yake kasiratu karfi masu takaitaccen gani kawai ga mazan su ma'ana shine a wai su matan na aljanna ba su kallon akwai wani namiji wanda suke kallo suka ganin sha'awa ta in ba mijinsu ba na aljanna ba saɓanin nan duniya za a ga mata wata in tana auren mijinta tun da yana talaka mai da kuɗi duk sanda ta ga wani mai kuɗi sai ta ce ina dai a ce ita mata ta in ta jiga tana ganin wancan tana yin kaza ta sa su tura wanda ta kaso abinci wanda suka so ya ba ta kuɗi duk abubuwa ga sunan sai ta ce ita ma tana so ina dai a ce ita mata wani to su mata aljanna ba su kallon wannan kwata-kwata duk ganin suka zo aljanna nan gaba ɗaya kakam babu wani mutumin da ya kai ga mijinsu to kuma ko wani duniya su maka nawa aka so su yi ga ka'ida an gane komi mutum mace mijinta yake ai tana kai da shi da komi ga ka'ida abinda ake bukata ta dauke shi ita ba ta da wani kamata haka shine ka'ida din amma sai zama ana samun sabani haka ne to wannan shi yace shine yake nufin da kasiratu darfi masu takaitattun gani ne watan ga ga ainihin watan mazan su kuro mazan su da suke kallo ba su kallon cewa akwai wani namiji wanda yake a wanda ya kai ga mijin nasu din sannan sai Allah ya ce bayan wannan kuma a turabun dukkan su tsarar juna ne wai ma'ana ba wanda ya tsohe wani cikin su baki daya duk shekarunsu guda saboda haka ana cewa watan wasu na cewa kamar shekara 33 bakin nan kuma ba su ƙara kuma yadda ake haka na za a dawo maɗin wasu kuma suna cewa ba su wuce shekara 14 ba Allah wa alam shi dai Allah ya tabbatar da tsarar juna ne suwa kuma bayan tsarar juna ne a dukkansu kuma 'yan mata ne ba gwagwari ba ne don waka wa'i ba a turaba alaki faɗakun watan da 'yan mata wanda suke a turaban duk tsarin juna ne ba wadda su tsaifin wata har shi yasa wata rana wata mata ta zo wurin manzan Allah su sallama sai take ce mashi tana so manzan sallama ya roƙa mata Allah ya ba ta watan aljanna ya sa ta aljanna to dama matar tsohuwa ce amma sai manzan Allah ce wata to aiko kuma tsoho baya shiga aljanna to kaga tsohuwa ta ji masu rabon aljanna sun ci mata ba ta shiga kaga a kare tun da kaga su manzana suka baka aljannan ta baya kuma to kuma sun ce wai kuma ai ba tsoho bai shiga kuma ga ta tsufa to ai kaga ita ba abin da rage mata da sai ta kama kuka ko da ta wuce da kuka baka ta kama kuka to shine karshe dama ko ta manzana sallama an sani ba wai mutum ne mai bakin rai ba a'a manzo Allah yawan fara'a gare shi da sakin fuska da kuma yan wasa da shi da jama'a ta haka kaga duk misali gaba ɗaya sabai almajirai ne karkashi ne suke amma duk da haka nan manzo sallama sai ga yana yin wasa da su haka nan an gane magana ta wasa ko ta haka to kaga ita magana ai kaga dai ta zo ta ce aljanna kaga ita ma cikin sahabbai take misali kaga tana daga cikin almajirai manzo Allah da haka ne ta masa dai mata wasa ya ce mata ai wato tsohuwa ai ba da shiga aljanna shi yasa yake cewa suka ce manzo sallama wato kana yin ba'a sai ce ina yi amma dai kuma ni ba ya faɗi sai gaskiya da kamar to kaka hoton da gaskiya kawai ya ce bari shiga aljanna to shi ta kama kuka ƙarshe sai manzo Allah ya kira ta ce a cikin ɗaki jiya ai abin da ake nufi wai ba ki shiga aljanna kina da tsufa sai an bai da ke yarinya ake nufi yawwa saboda haka sai an bai da ke yarinya ba wai da suna tsufa da shiga aljanna ba don haka maza da mata gaba ɗaya kowa yaro za a bai da shi nan duniya ko da mutum ko da ya mutu ya tsufa ko ya shekara dubu ne ko to in yace in za a sashi aljanna sai an dawo da shi yaro matashi wanda a cikin maji karfi daidai sannan za ta kuma haka na za a dawama su ma mata ita ma komai tsohon mace shi ma in ta je aljanna haka ita ma za a dawo da ita yarinya ita ma din kuma haka nan za a dawama ba a ƙara shekara ko ɗaya ma'ana tsoha ba ya ƙaruwa ba wani abin da ya ƙaruwa haka za a ci gaba da dawama ba rashin lafiya ba wani abu kullum cikin ƙoshin lafiya ake da kuma jin daɗi wannan shi ne sannan kuma yanda har yanzu ake da rashin kyau da muke haka ga ba haka na aljanna za a sanya wato sai an mai da masu kyau kuma domin ko ba wai su yin aljanna ba ko da yaran da za su yi su hidima abinda Allah yake ce masu kamar lu'ulu suke wajen kyau wai yaran ka mai ma hidima kenan kamar lu'ulu wajen kyawu to shi yasa malamai suka ce to kaga shi ba san iyakar kyawu mai gidan ba kenan tunda masu mai hidima su kan so kai lu'ulu wajen kyawu to wallahi shi mai gidan kenan Allah ya tabbata da ruwa to shine atraba din wannan aka ce tsara juna shi yasa can waccan aya take cewa waka wa'ib atraba din nan aka ce waka wa'ib din nan jam'i ne na ka'ib wai ma'ana shine aka ce abin da ake nufi abin da yasa Allah ya bashi da suna wannan kawa'id din wato saboda duk wani abu wanda yake kamar ya ɗaya zagaye haka bayan ya yi zagaye kuma watan ya yana da tudu haka ga kuma ya ɗaya zagaye shi ake ce makaɗi har aka ce shi ya sama aka ce ma idan sau ka'abaini ai daga kalmar ce ka'abaini ko kaga sun ɗaya tudu kuma ko kuma sun ɗaya ramun haka ga misali to shi yasa ake ce masu ka'abaini aka ce abin da yasa aka ce masu waɗannan matan na aljanna din kawaki ba wai ma'ana saboda dukkan su ɗan mata ne ba wanda nono ta faɗi shi ma'anar kawai ɗin a tiraban kuma duk tsarin juna ne gaba ɗayansu babu wata wata ta tsofin wata duk shekaru su ɗaya to shi na tiraban ɗin sai allah maɗaukin sarki ya ce to haza wannan duka abin da an ka ambata ɗin nan ya ce shi ne mato aduna abun na shi ne mato aduna abun da an kai maka alƙawari da shiya a aljanna ɗin a liyomin hisabi shi ne ga ranar da za a yi hisabi ɗin nan shi da ranar tashi kiyama kenan muna fatan Allah ya shigar da mu aljanna shi da rahmar shi kuma ya hada mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce inna hadha lalle wannan abin da an kazalo din nan baki ɗayan shi yace da rizquna yace lalle arzikin mu ne wanda yake kuma malahu min nafadin babu karewa gare shi wannan arziki din shine yan kida'un babu yankewa in kida'in babu yankewa ga wannan arziki din na aljanna din ai ma'ana shi madawwami da shi na har abada wai ma'ana shi ne kamar can ne wasu ayoyin da suke cewa khalidi na fi haɗin ne ko to shi ne na ma'ana ya kaso ya ce kamar abu ne wanda yake madawwami na har abada ba ran da zai kare shi wannan jin daɗin don komi girman jin daɗi komi yawa nai to in aka ce zai kare to sai ka isko ƙarshe mutum ya shiga matsala ya kare tunda kana ganin da zana aka ce yau mutum yana mawadaci kwarai da gaske amma wadatar nan ta kare sai ka isko ya shiga mawadacin hali matuƙa da gaske to shi yasa sai Allah ce amma shi wannan arzikin da aljanna aka tada din nan dukkan shi madawami ne kuma duk waɗannan abubuwan da ake zana waɗannan baki ɗayan shi karka ce an ware wani a kowace irin kala kabila ce inda ya aiki na kwarai sai ya shiga aljanna da an gane ba a ce sai kabila ka sai larabawa ɗaya ba ko sai turawa ɗaya ba ko sai baka fata ba a kowane ne kuma maza da mata duk wanda ya aiki na kwarai to zai shiga da mutane da aljanu gaba ɗaya haka za su yi to shine Allah yake cewa inna haza da rizquna ma lahu min nafadin ba da karewa to sannan sai Allah ce haza wa inna lit-taghina la sharra ma'ab jahannama yaslawnaha fa bisal mihad hadha falyadhuquhu وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النير
to wannan shine ainihin abuwa na aljanna waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ambata waɗanda ya tanada ga su yin aljanna muna fatan Allah ya tabbatar da mu a ciki yanzu kuma Allah zai faɗi sakamako waɗanda suke su kuma na waɗanda za su shiga wata Allah ya kare mu Allah maɗaukin sarki ke cewa to haza kamar da Hausa da suka ji mutum ya ce wannan kenan ko to irin da Allah ya shine haza to wannan kenan amma wa inna lit-taghina hakika shi kuma ga masu girman kai wanda suna kafirci ma Allah su kuma la shakra ma'abin suna da mummunar makoma Allah kiyaye mu sai Allah ce wannan mummunar makoma shine jahannama ita ce wutar jahannama wanda ya launaha za su shige ta za su kono da ita wannan wuta din Allah ce fa bisal bihari yace wannan shimfida ta su tayin muni wanda ya zama abinda a shimfida ta su wuta shi yasa kaje wata ayake cewa lahum min jahannama bihadun wa min fawqihim gawash yace suna da shimfida ta ita wutar jahannama din sannan kuma za a yi masu abun ruha da garwa su na wuta Allah kiyaye to shine a jahannama wutar jahannama ya launaha wanda za su kono da ita za su shige ta Allah ya ce babisal biharu wannan shimfida ta wuta ta yi muni Allah ya kiyaye mu yace haza to wannan ita ce azaba da za a yi masu fal yazuquhu don haka su dan dani wannan azaba din nan da za a yi masu a cikin ta kuma wata aya yake cewa falan nazidakum illa azaba ba za mu ƙara maka komai ba sai ita wannan azaba ita kaɗai ce za mu ƙara musu Allah ya kiyaye mu ya ce za ka fal yanzu ko su ɗanɗana ita wannan azaba ɗin hamimun tafasashin ruwan zafi ne za a ba su na sha wa gasaqun da kuma watan wani rubabbin jini wato shine kamar aka ce irin ruwan da za su rika fita ne daga idanuwansu da irin farjin su haka su ne za a haɗa su wanda za a rika shayar da su ba matsayin su ne abin sha gare su bayan su waɗannan tafasashin ruwan zafi ɗin da za a sanya masu ɗin to Allah kiyaye mu wanda aka bayyana muka faɗa cewa su waɗancan ruwan zafin nan haka suke wanda ake cewa idan suka ɗauko su za su sha a duk lokacin da suka ɗauko za su sha da sun kara zuwa ga bakin nasu to a wannan lokacin dukkan fatin watan huskata su gaba ɗaya za ta fara ta zube gaba ɗaya saboda tsananin zafin ruwan kuma sai sun sha su kumfa sannan ƙarshe bayan sun sha kuma duk in cikin su gaba ɗaya kuma za su zazzage su ba ta'an lafiya ya saboda tsananin zafin nasu sannan kuma ga wannan ice da muka cikin zaƙum ɗin nan shi ba wanda ita ma tana daga cikin abincinsu wanda za a haɗa masu ɗin duka dai abubuwa ne banda kuma sauran nau'uka ba na azaba ɗin banda irin kunamu da a ciki macizai da a ciki banda ita kanta zahin wutar banda kuma bugu na su mala'iku duka dai Allah ya kiyaye bar wani musiba wannan shi yasa zama dole duka dai abin da Allah yake faɗa duk don ɗaya wa'azi ne ya zama wai in mutum yana yin wani abu wanda ba daidai ba to ya kokari ya nisanci abin da ya sana aikata wanda ba daidai ba ya gyara halin shi ne kawai dama duk waɗannan ayoyin da Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alƙur'ani na waɗannan wa'azi to dukkan su abin da suke nufi kenan shi yasa kaga sai a kawo ayoyin da suka yi magana kan aljanna sannan kuma a kawo masu magana ga wuta saboda wani mutane kala kala ne masu ibada akwai shi wanda akwai wasu abubuwa da ya kaso su ya sha'awa na duniya wani ya haso yanzu an bashi labarin mata wani ya haso yanzu an bashi labarin wani kala abinci wanda ya kaso to shi yasa sai Allah ya bada labarin akwai kaza da aljanna kaga wanda shi ya ji wani abu da ya kaso yanzu da ya ta ibada ne ya same su yawa shi wani haka kawai abin da ya kaso ya ji wani abu da ya kaso din sai da dage ta ibada saboda shi wani kuma shi azaba ya tsoro in ya ji labarin an ce akwai azaba ga wanda bai ba shi kuma sai da dage ta ibada don dai kai shige ta sannan akwai waɗansu waɗanda an manya su kuma su suna bauta ma Allah din ba don jin tsoron wannan wuta ba ko don bidar rahama ta wannan aljanna ba saboda shi Allah ya cancanta abota da suke bauta su suna ganin ai Allah ko bai ce zai ba da sakamako ba ai dole a wata mashi to su shi da matsayinsu saboda ga su kurum suna bauta ma Allah ne yuri dole wata hukur kawai su ne da Allah kawai su kamar daga sama da gugu a kaga suna bauta ma Allah ma dai ba aljanna suka jira Allah ya ba su ko yawa saboda Allah ya cancanta a bauta mashi to shi yasa to cikin bayan Allah mutane ma wanda sun kai zurfi su ma akwai wanda haka ne wanda su suna bauta ma Allah ne saboda Allah yana Allah kuma ya cancanta da bauta mashi ne ko bai ce ga wuta ga aljanna ba to ya zama wajibi a bauta mashi to akwai wanda su suna bautar Allah a matsayin haka din to shine sai kaga Allah ya kawo ga aljanna ga wuta dan saboda wanda suke suna da bukata da mai tsoro kuma ga wuta din to dukan su dai baki daya abinda dai Allah yake bukata duk abinda an kanta zama matsayin wazi din kai zama to ya ji labarin ga wuta ga abinda an kanta da cikin ta kuma shikenan sai ya dauka kuma ai da an gama wazin kuma ya tashi tashi shikenan an haje wannan labari wasu abubuwan da ya sai ya saba yi wanda ba daidai ba sabon Allah bai fasa su ko wasu abubuwan na rashin gaskiya ne cikin kasuwanci shi ko wani abu ne kama da haka duka sai ya zama mutum ba zai fasa ba to duka dai a watan shi ne wa'azi ne da ma Allah madaukin sarki yake yi zuwa ga dukkan su halittar duniya baki daya sannan kuma za ka ga su ita wuta ɗinan da ake magana Allah yana faɗa cewa ku an wa ahalikum naran ku kiyaye iyalanku ku kiyaye kanku da kuma iyalanku daga barin shiga wuta wanda ake cewa ya ce wa ƙuru hannasu wani ijara mutane su ne makamashinta kar mutum ya ji ana cewa ai ita wuta ɗin nan gata nan shi kenan sai ya ɗauka ai daɗa sai waɗanda aka kafira su kaɗai a'a har wanda an musulmi ba in yi abin da ba daidai ba shi ma zai shiga in don asuli tanadin wutar abinda Allah ya faɗa uiddatul lil kafirin yace an tanade ta ne ko saboda kafirai to saboda ka an tanade ta ne saboda kafirai amma wanda an musulmi idan ya aikata wani aiki shi kuma na sabon Allah wanda zai zama sanadin shiga wuta din to su wadannan kafirai ma zai rake su ma don matsayin rakiya ne zai shi kuma in ya zo kamar irin mutum ya yi laifi ne sai a ce a dan kai shi matsayin kursuna zuwa lokaci kaza a ce a daure shi wata kaza ko shekara kaza to kuma inda hadarin yake misali yanzu an ka ce a ta korayi ni guda misali a sashi na wutar akwai hadari ba na karfi ba domin wa inna yawmin inda rabbika ka alifi sanatin mimma ta'uduna yini guda kamar shekara dubu yake ta duniya to sai an ka ce mutum dan yini guda ciki kaga akwai hadari ba na karfi ba to Allah ya kiyaye mu to saboda kuma yanzu ko irin yinin duniya ne saboda Allah ya irin wutar lahira an ka ce mutum ya ta ciki ni guda ne yanzu a wani agagimin lokaci harka azumi ne aka amma sai ga wani yana ta fama ko ka ji ana yana kai azumin da ya sha wahala ta ɗaya kaza wai kuma yin waɗe ce ba ba azaba wuta ba komi to su can duk akwai komi ciki da azaba ta wuta tana ciki da ta yin wata tana ciki ban da duk nau'in kakala kala to Allah ya kiyaye mu to dukkan su dai Allah yana yin wa'azi ne domin tsoratar da mutane a lisanci dukkan abin da ya hana a aikata kuma abin da ya bada umarni Allah ya ba mu ikon aikata abin da Allah ya bada umarni din to shine yake cewa fa bi sallallahu ya ce haza fada zuku hannu gasa wa akaru sai Allah ce sannan kuma akwai wani min shakalihi daga cikin kalar waɗannan ruwan zafin da anka ambata da kuma waɗannan jinin wanda anka ce rubabbi din nan ya azwajun kala kala sinfi sinfi ma'ana wai akwai waɗansu alkalolin azabobe kuma bayan waɗanda da su ma kala kala wanda shi ma kamar yadda ka sa aljanna shi ma abubuwan yawa gare su na ni'imomin da jin daɗin hakan ita ma cikin wutan nau'ukan su ma na azabobin su ma yawa gare su ma kala kala bara fatan Allah ya kare mu sannan sai Allah ce haza fawjin muqtahimun makum to bayan an yi watan wai qalu lahum sai a ce ga su wadannan in wuta din inda dukulihim nar bi atba'ihim bayan shiga su wuta bi atba'ihim tare da babiyan su wai ma'ana shine tunda haka za a zo da wadanga bayan an shigar da su kuma a zo da wadannan to idan aka zo da aka fara sa manyan wanda ashuwa gabanin cikin kafirci kenan to daga nan sai kuma a kawo waɗanda na ƙasa gare su ƙananan kenan to shine za a zo da su shine Allah yake cewa sai ana zuwa da su a ce musu hadha fawjun wannan waɗansu jama'a ne muqtahimun ma'akum su ma za su kutsa tare da ku cikin wannan wuta din ah la marhaban bihim saboda ka ba su da wata yalwa ko wani wurin masauki mai kyau na maraba na murna na jin daɗi wanda za wanda za su samu ba su da shiya ah la marhaban bihim innahum haqiqa su salun nari za su ƙonu za su shiga a cikin wannan wuta mai wadda Allah madauki sarki ya tana da masu Allah kiyaye mu wato anan abinda Allah madauki sarki yake tabbatarwa wato shine idan aka zo su waɗanda aka manyan aka fara shigar da su wuta din su sannan daga baya za a zo da wanda ƙasa gare su kananan su kenan idan aka zo da su su kuma za a gaya mace to ga wasu jama'a za su kutsa shi yasa aka ce muku tahimun aka ce kutsawa wai ma'anar muku tahimun kutsawa da za su yi din shine saboda ko da za a zo da su da bugu ne za a biyo su su ne da kansu za su kada kansu cikin wutar din an gane shi ne ma'anar mukuta himu da shi ne ma'anar kutsawa din to Allah kiyaye mu to shi ne ma'anar mukuta himu din a shi ne lamar haban bihim wato shi ne a wai ba maraba ba ko kuma ka ce ba ku da wuri na yalwa na jin daɗi wanda an na murna na maraba ba ku da shi a ciki innahu misalun nari za su kono da wuta قالوا سيسو ودنا ودنا أما بيات سيسو شيء قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرير أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار
sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da faɗa bayan sun yi haka ƙalu sai su waɗanda an mabiya ɗin sai su ce wato ƙananan kenan sai su ce manyan bal ai bari dai an tumla marhaban bikum ai ku abba marhaba da kuɗin ba an tum kaddamtu mu walana ai ku kun ka gabatar da wannan kafircin gare mu wanda ya samu ka shiga wata in ba don ku ba ai ma da mun yi imani wai ma'ana yanzu kaga tsakanin su ne ta za ta kace musu nan da rikici da faɗa tsakanin su a su an kawo sabbi sun ci ba maraba ba su manyan kenan la maraba bikum ba maraba da ku ba ba ku samun wuri nan da ke da jin daɗi na murna sannan kuma su kuma sun ba su amsa sun ba sun ce masu ai bal antum la marhaba bikum ai ku ne waɗanda abba maraba da ku din ba don me saboda antum qaddamtum lana ku kun ka gabatar da wannan kafircin da mun ka aikata wanda aka samu ta gare mu fabisar kararu wannan makoma ta yi muni lana gare mu walakum da kuwa baki daya annar cewa da ita wannan wuta din nan tsakanin su ne za su rika yi to sai kuma daga nan kalu sai dai su ce su kananan kenan mabiyar rabbana sai su roki Allah su ya ubangiji man qaddama lana hada wanda ya gabatar mana da wanga aiki wanda ya samu kar ya batar da mun ka shiga wuta to Allah fazirhu azaban dhifa Allah ka kara mai azaba lunki lunki wata alunka masu azabati finna da cikin wuta wai ma'ana su kanana ne za su yi addu'a su ci ya Allah wanda ya sanya mu wanka zama kafin din aka samu wuta alun kamar tashi azaba ta tara yawa to amma shi ko Allah da yake ba ruwa gare shi sai da ya ce to li kuddin da ifin shikenan kowa an loka mai hakuri subhanallahi Allah kiyaye ah to wannan shine abin da zai ta faru tsakanin shi tsakaji yake faɗa cewa watan a wani kullama da khalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da wasu jama'a sun ka shiga sai sun rika la'anta ƴan uwansu din kaga shi din za su sai wannan la'anta ta su din waɗanda suke ta la'anta junansu akan wata wai suna sanya su an ka sa su wata suna batar da sunan duniya suna sa sun kafe ce ma Allah madaukakin sarki duka da haka za su ta faɗa din to shine kullama da khalaq ummatun la'anat ukhtaha to sannan Allah madaukakin sarki yace wa qalu sai sun ka dawo kuma suna cewa su kafirai din wai sai suna cewa aka ce nan kafiran makka kenan in sun shiga wata su kuma za su rika cewa wai malana wai me ya same mu ne la nara rijalan ba mu ganin waɗansu mutane waɗanda kunna na'udduhum mun kasance muna lissafa su a can duniya min al-ashrar daga cikin waɗanda ba kowa ba wai ya an kai kuma ga suna mun shiga wata kuma mu ga su ba wai cewa da musulmi waɗanda talakawa dinnan kasan su aka sun ka dauki waɗanda musulmi talakawa sun dauke su ba kowa ba ba komi ba cewa suka yi ma aiwa da sun kaga nan duniya an fifita su an ba su kuɗi da komi ko lahira an ka zo haka nan za a yi yanzu haka suke ce ma wai talakawa sai suna kashi suka san abin da suke nuna cewa ma wai ai in ma manzo Allah sallama yana so su yi imani to a wasu ya kore waɗannan talakawa masu warin dauka da gaba ne wasu ne za su imani to shine Allah yake cewa a'a manzo Allah ai wasbiru nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله يكي manzo Allah ai kai hakuri manzo Allah kada ka karsuwa kyale wadancan mutanen manzo wadannan talakawan dai ka rike su kawai wannan shi yasa kaga mafi yawanci mafi yawancin duk manzannin da suka yi za an kai zaka isko da ma talakawa da suke bi su manyan ba su cika kula da shi yasa kaje ko mutanen annabi nuhu haka suke fada anominu ba qalu anominu laka wata ba aka al'arzaluna yanzu mai imani da kai alhali duk kaskantattu ne wadanda talaka su kaɗaya ka biyanka haka mai yanzu ke cewa kuma mafi yawancin dukkanin manzannin da an ka yi sai gaji Allah yana faɗa cewa faƙalar mala'un lazina takbaru min ƙomihi kaza kaza kaza sai gaji an ce almala'un in gaji an ce almala'un wai manya manya mutane su ne mala'u aka ce abin da ya sake ce musu almala'u da lalauci saboda mala'u a ayunan nasi haibatan wajen lala saboda suna cika idon mutane wajen kwarjini ka san babban mutum in ka kalle shi kana jin kwarjini ne sai cika ma ido wani abu ma sai ka ji ba za ka yi ne gaban shi ba to saboda suna ina haka su ne manyan masu kuɗi masu kaza to shi yasa kuma har gobe mafi yawa ba na ce wai ba a samu ba amma dai mafi yawanci sai ka ga ko da wuraren wa'azi da kai talakawa su ne mafi yawanci ka zuwa sauran wa'azi sai ka ga da ka samu manyan masu kuɗi sun zo sun zanna inda ake yin wa'azi suna saurare sai guda guda gaskiya ba za a yi jami'i duka ce ba su amma dai sai dai guda guda ne to kaga wannan dama suna ce za ka isko mafi yawanci su waɗanda a talakawa su ne suke ko da yanzu ka auna gani ko da irin sai ka ji wasu manyan malamai ko a ce malamai dai mafi yawanci ba na ci ma duka ba amma sai ka waɗanda a talakawa ne su ne kawai ganin su a tare da su aka kabe su mafi yawa sai guda guda za a samu wadata in waɗanda suke kulawa irin haka amma da sai ka zuwa daga duniya suka ta ɗauke musu hankali ta ishe su ta Allah ya kiyaye to wannan shine suna cewa wai me yasa mu ga waɗannan mutanen ba wanda kunna na urduhum min al-ashrar muna lissafa su daga cikin waɗanda ba komi ba nan ashrar din nan ne ba wai ana nufin wani iska mutanen banza ba wai kaskantattu ake nufi da ashrar din to shine suna daukar cewa wanda ba komi sai suna cewa wai yanzu ga sunan sun shigo wuta amma waɗannan musulmin nan da suka gani kamar irin sai na bilal ko yana cikin talakawa da suka rina wani irin bilal su haibu su ammar bin yasirin haka duk suna daga cikin waɗanda suke kallon talakawa ne waɗanda ba su da komi sutura su ma sai ka isko kana guda gare su su abu hurairah nan duk talakawa ne da kowa gare su yawa wani lokaci abin da zamu ci ba ga cikin su sai ya masu wahala wani lokaci sai manzo Allah ya ta cikin sahabbai ya ce ga Allah kai wani ka tayi da wani da wani ka ba su abinci su ci haka suke amma kuma ba su hasa bai taba musu imani ba ko kadan ba duk talaucin nan bai dame su ba kwata kwata su tunda su ta su samu manzo Allah su buƙatar su tabiya wani lokaci sai sun daura duci ga cikin su wani su dan jina wani wai saboda yunwa ba su da abin da zauci ga su tana manzo Allah kuma sun yi da haka nan ba ruwansu da kasuwanci ba ruwansu da komi su kawai dai su dai kurin Allah dai sun musamman ga ba ruwansu talauci ya abinci wannan ne ya shi yasa ma ana ce musu ahlus sufa suna da yawa kuma masallacin manzo Allah haka ba su da aiki sai ibada dai da ranar kowane lokaci wannan amma kuma haka ga irin su Abu Hurairah ko kaga akwai hadisi da yawa amma kuma dan cikin sahabbai na daga cikin waɗanda suke sun kafi kowa ruwaito hadisi da yawa amma kuma gashi talaka ne nan za a gano shi ma'auni na kuɗi ba shi bane wajen Allah ba Allah ba ruwa ne da tarin kuɗin ka wannan kuɗin duk kazanta banza ce ta banza ce wajen Allah barake saki matuƙa mutum bai da imani mai kyau inda za a ce wannan shi ya fi kowa talauci duk duniya amma kuma shi adda imani da aiki mai kyau to a wajen Allah wannan mutumin shi an mai arziki shi an mai daraja kuma inda mutum zai fi kowa kuɗi duk duniya amma ya zama kuma kafiri bai da imani bai da aiki na kware wannan mutum shi ya fi kowa zama kaskantacci wajen Allah wajen saki kuma shi ne a matsayaci wajen Allah din shi Allah da ya baka tana kuɗi ba komai ne gare shi ba don kuɗi gare shi ba ma'auni ne na gane wai Allah na sauka ba a'a shi yasa kaga mafi yawancin bayan Allah ma suke isko talakawa ne mafi yawancin annaba ma ya ga kowanne haka ne mafi yawancin su har manzo Allah da kai shi sallallahu alaihi ko tunda kaga sai akwai sai ai kwanaki ba abinci gidan shi wani lokaci akwai san da ake cewa ana iya yin wata daya ba a kunna wuta a gidan manzo Allah nan na dafa abinci ba wai saboda ba kala abincin da za a dafa wata da wuce a dan samu dan dabino sai a sha ruwa shikenan a ci kuma sai gobe Allah akbar to ka riba gairin wannan ne to ka kusa in isa duniyar wani abun kima ce ta daraja to ai ba wanda da annabi ya fi kowa kudi duniyar yau tun da ya fi kowa daraja wajen Allah to amma dan Allah ya wada ba shi bane ba kuma shi kai ne manzo Allah sallallahu saboda tawazu'i ne yau in yace ma Allah a bani kudi ba an gama kai ba shi ya ce a bashi ba kai ma ya ce Allah ya baka sai sai ba sai baka zai balle shi da kai shi shi yasa kaga duwa kuna ma manyan manyan da yawa sun nemi suna so su zama duk zinare gare shi gaba ɗaya wajen ɗaya ce ya rika lalurin shi da gida dai za Allah ya kawo da kai gare su ya dauke su kawai suna shirmi ne shine kaji mal busiri na faɗa cewa wala wajatul jibalu shimmu min zahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami manyan duwatsuna sun nemi su zama duk zinari gare shi wai yanzu haka kamar muƙaddara da irin duwatsun da muke da suna kamar yanzu ka ce irin dutsen bami ko dutsen can na waljaban ko dutsen mai tawa misali to irin haka ba wannan can da sun yi waɗannan girma an bayyanta na ɗan ba da misali wanda za a sani to sai su ce su zama zinari gare ka duk kai kadai wanda zinari na yanzu ɗaya da aljihun kaɗai yanzu in ka samu kana ganin da ka zama ko yawa to ballai a ce wai duk yawan girman dutse su zama zinari ga mutum shi kadai kuma amma wanzu Allah kawai haka ya kalle su kawai ba ko yin saboda shi ba shi ya toyi duniya ba sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa sai ya zama kar mutum ya dauka in yana ganin yana cikin talauci ya dauka ai wai wani kankanci a'a darajarka a wajen Allah tana nan ko bi talaucinka tana nan kimar da wajen Allah tana nan ba a ganewa kuma sai an je lahira amma nan duniya za a dauki mutum ba kowa ba ba komi bane shi amma yana da daraja mai girma a wajen Allah wanda sai a lahira kuma za a sani haka ne to wannan shine suke cewa muna lissafa su daga cikin waɗanda kaskantattu sai suke cewa shin wai wai mun kasance mu can duniya attakhadnahum sukuriyan mun rike su matsayin abun wa izgili ana cewa sukuriyan da ya masinu din ruha ana cewa sihiriyan da ya masu ɗin wasali ƙasa shi ne an takalna mun rike su sihiriyan ko suhuriyan abin wa izgili da ba a mana masu ba a can duniya muna cewa yanzu ku ne masu imani ku ne kaza kaza kaza sai suna cewa shinwai shinwai koko dai am zagat an humul absaru koko idanun mu ne sun kauce da ganin su ba maganin su wai ko suna nan cikin wuta su ma kawo da muke ciki amma ganin su ne abba mai saboda su abin suka dauka wai tun da talakawa ne su ba su da komi to su can a lahirar nan wuta suke fa su ma wuta za a sanya su sai suka ce to su amma yanzu gashi sun shigo cikin wuta din nan amma ko ba su ga waɗanda mutane da suka ɗauka kaskantattu ba shin wai an zaga ƙarhumul abasar ko ko idanunmu ne an ba su ganin mu ba su ganin su amma suna ganin su ne ba mai to shine sai Allah ce inna zalika lalle wannan abin da ka ja ambata yace la haqqun abu ne wanda yake tabbatacce wanda yake wajibul wuquhi abu kowa sai abu ne wanda yake tabbatacce abun zai faru sannan wa huwa taqasum ahlin nari shine husuma da jayayya wanda su din wuta da su rika yi tsakanin su Allah ya kiyaye mu to shine la hatta taqasum ahlin nari sai Allah ya ce kul قل إنما أنا منذر قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الكفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ العلي إذ يختصمون إن يوحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين
a sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa a cewa kul nan ne ko ya ce ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato su waɗannan kafiran maka din ka gaya musu cewa inna ma ana munzirun kadai dai ni mai gargadi ne shine mawqawifin bin nari mai tsoratarwa ne da wuta wa ma min ilahin babu wani Allah abin bauta illallahu sai Allah madaukakin sarki wanda yake alwahidul qahharu wanda yake alwahidu makadaici a cikin mulkin shi alqahharu wanda yake kuma rinjayi da karfihi ga dukkan littace baki daya a anan Allah madaukakin sarki yana gwada mu cewa wato manzo Allah sallama ya gaya musu waɗannan mutane ba cilasta musu za a yi na dole sai sun yi imani ba a'a ba ya cilasta musu amma dai shi Allah ya aiko shi ne zan mai gargadi gare su ba wai akan tilas ba wata yana musu gargadi ne na in ba su yi imani ba ga irin abin da zai faru ga su dama shi ne gargadi ne wai a faɗa maka cewa idan mutum da aikata aiki na ƙware ba za a yi mai aiki kaza ga irin abin da Allah ta da mashi na azaba da kaza da kaza shine ma'anar gargadi ne idan ka ji an ce shi kuma bushara wai ma'ana shine a faɗi cewa idan mutum ya aikata aiki kaza da kyau a ga kuma irin abin da an ka ta da mashi kuma na ni'ima to shi ne Allah yake cewa ka gaya masu kul ka gaya masu inna ma ana munzirun lalle kadai dai ni mai gargadi ne ni shine mai tsoratarwa ne da barin shiga daga wuta wa ma min ilahin haqiqa babu wani Allah abun bauta illa Allah sai Allah madaukin sarki alwahid wanda yake makadaici alqahhar wanda yake marin jayi ga dukkan halitta ta baki daya sannan ubangijin nan shine wanda yake rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai guda bakwai wal ardi da kuma kasai guda bakwai wa ma bainahuma da abun da tsakanin su wanda shi Allah din nan shine wanda yake al-azizu wanda yake mabuwayi shine al-ghalibu ala amrihi barin jahi bisa ga dukkan lamarin shi baki daya al-ghaffar kuma shine wanda yake mai gafara li awliyaihi ga dukkan masoyan shi waɗanda sun kai imani sun kai aikata ayyuka na kware wannan shine wannan ubangiji madaukin sarki wanda ya zama wajibi a bauta kuma shine wanda ya aiko ni da wannan sako na manzanci da nake isar maka shi din sannan sai Allah ce kul ka gaya musu har yanzu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama huwa nabaun azimun yace hakika shi wannan alqur'ani yace nabaun azimun yace wani labari ne wanda yake babba mai girma amma sai ga shi ku antum ku dinnan anhu mu'riduna kuna masu kawar da kai daga barin wannan wa'azi na alqur'ani da duk irin abubuwan da ya kunsa shine allazi ambatukum bihi wanda ni baku labari da shi ya waji itukum fihi nizo muku a ciki ne bima la yu'lamu da abinda ba a iya sanin shi illa bi wahayin sai da wahayi wato shine ma'anar nazo muku da labarai a cikin wannan littafi na alqur'ani wanda abinda na gaya muku a cikin shi din wanda baya da za a yi a san waɗannan abubuwan sai ta hanya ta wahayi to ashe ko tun da ka ga na sanar da ku shi to ya isa ku gado cewa wannan abun da ake gaya muku gaskiya ne kuma daga wajen Allah madaukakin sarki abun yake shine yake cewa wal huwa nabaun azim antum anhu muriduna kuna masu kawai kai daga barin shi sai yace kuma ku sani ma kana li min alimin ni wani sani bai kasance gare ni ba bil mala'il a'la da jama'an nan waɗanda suke madaukaka su ne mala'iku waɗanda a sama iz yaqtasimuna lokacin da suke tattaunawa suna yin magana a cikin sha'anin halittar annabi adamu alaihi salatu wassalamu da Allah ya halice shi to a wannan lokacin ya ce to ai ni ban san wannan labarin ba in bancin da Allah ya mana wahayi ne ai da ban san shi ba ni ba saboda ga tunda ku kuma gana ba ku labarin shi cewa gashi Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adamu ga asulin duk yanda al'amuran suke baki daya to wannan ya isa ya gwada muku cewa to inda ba daga Allah ne madaukakin sarki ba an ka samu wannan ba to ni ban isa in san asulin abun da an kai kuma ba nan ba a sama an kai shi asulin wanda yake shine uban kowa da kowa cikin adam baki daya amma gashi na baku labari ne ga yanda an kai an kalice shi ga irin abubuwan da sun ka faru da mala'iku da sauran dukkan abin da ya faru da kuma shi kai ne shi dan to ai inda bancin da ya zama wannan daga wajen Allah ne madaukakin sarki da ba yadda za a yin san wannan shine ma'anar ma kana li min ilmin wani sani bai kasance gare ni ba bil mala'il a'la ga ayoyi su jama'an nan wanda suke madaukaka su ne mala'iku kenan iz yahtasimuna lokacin da suke tattauna akan shi anan annabi Adam din wanda ake ce masu almalawal ala saboda su da makocin mala'iku dama su ba nan ƙasa a garin su ba mafi yawanci su kocin sama can dama can sama a garin su da kaga mala'ika ya ta wannan duniya nan ƙasa kocin aiki ya kawo shi kurun sunan ma'aikata su cikin wanda Allah yake aiko su su gabatar da aiki a ciki ta hanyar masu zagayawa wajen neman waɗanda suke aikata ayyuka na alkhairi haka wanda duk inda aka taru da masu taruwa wajen kasuwan alkur'ani da masu taruwa wajen waɗansu zikirora da masu taruwa wajen ayyuka dai na Allah haka dukkan su su waɗannan mala'iku ba abinda suka yawo gocan a cikin duniya sai neman inda ake waɗannan wurare kuma su tai a wajen Allah madaukakin sarki su yi shaidu ga duk wanda sun ka isko wannan wurin za su yi shaidun cewa mun isko wani da wani mun baro su ya ubangiji suna yin kaza da kaza yanzu misali kamar irin na haɗuwa mu da wannan masallaci misali wajen karatu alkur'ani yanzu duk wanda yake a nan wurin su mala'ikun nan dama da sun tafi kocan za su isko ne da sun samu hakkinan ‘yan uwan suka yi dama kocan abin da ya haɗa su kenan kocan shi suka fita za su rika haka da hadisi ne tabbatacin sahihi wanda manzan salma ya tabbatar da haka ne za su rika kiran junansu suna cewa su zo su taru ba za su zo su haɗu baki ɗaya bayan sun taru to shi ne sai su rika bayan an kammala zuwa abin da aka yi ƙarshe za su koma wajen ubangiji maɗaukin sarki su gaya ma Allah maɗaukin sarki ai da wani da wani duk wanda annan sai sun ambaci suna ne fa wani cewa kuma ɗan wani ga abin da sun ka baro shi yayi nayi karatun alqur'ani da kaza da kaza da kaza to karshe sai Allah madauki suke ce to dun na kawo hukumar da kullun ku ne wasu yan shehu saboda haka duk waɗannan mutanen da annabi wurin gaba ɗaya dun na gafarta musu baki ɗaya wanda aka ce kuma sai wani mala'ika daga shi ce to amma ubangiji a cikin su akwai wani mutum wanda shi ba wajen karatun ne ya zo ba amma iyaka dai wani ne ya kaso ya gani wurin to sai ya zo shi kuma sai ya dan tsaya can saboda yana jin nauyin ya zo ya tarkar da shi sai kuma gefe ya tsaya to sai Allah ci har da su duk an gama humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum yace ai su mutane ne waɗanda duk wanda ka zannawa tare da su ba baya zama mara arziki bai zama tsayaci to don haka duk inda aka aiki na alkhairi na bada misali da wannan alqur'ani nan yana daga cikin shi ma to duk inda wani aiki yake na alkhairi wanda aka yi mutu yake nan wuri to haka suke su waɗannan mala'ikun don haka su a sama ne a garin su amma nan suna tafiya ne wajen aiki kurum ba wai suna zuwa ne wajen ba nan ne ainihin garinsu ba su aiki suke zuwa kurum da irin waɗanda ake ajiyewa masu rubuta ayyukan bayi wanda kowane mutum yana tare da nashi mala'ika mai rubuta aikin shi na lada daban mai kuma rubuta aikin shi na zunubi daban wanda cikin fadala ta Allah kuma sai Allah ya sanya mai rubuta aikin lada ya zama shi a shugaba shi a babba ka sai aka ce ga babba ga karami ai kaga shi karamin bayan wani abu tukun sai tare da izinin babban ko to shi yasa wai ko zunubin mutum ya aikata bai rubuta tukun sai ya nemi a rubuta ya tambaya wannan babban nashi mai rubuta na lada shi kuma bai ba shi dama ya yi sauran rubuta sai ce a ai dan jira ba sani ba ko zai tuba ka gane sai ya karawa lokaci wai ko za mutum zai tuba sai in lokacin an ba mutum adin lokaci mai yawan da bai kamata din ya tuba amma bai tuba ba sannan karshe ya ce to a rubuta sai da ya ce to a rubuta da guda ɗin kawai shikin ba a lunkawa amma amma shi ko kaga nashi shi mai na lada duk in kai guda goma za a lunkawa in ma an ka wuce goma ɗin daga nan sai a kai ma alonka ma ɗari bakwai daga nan ma sai alonka maka ba iyaka adadin yin karon Allah yin ikhlasin kake adadin kuma lokacin da za a yi maka shi da kaji Allah yana faɗa masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu man yasha'u wallahu wasi'un alim shi ne Allah ke bada misali kamar zangan da ya ce mutum shi ka kwaya daya ta tsaba sai ta fito in ta fito kuma sai ta yaya sai ta yaya guda shi da nawa kenan bakwai kenan kuma kowace guda sai ta zanganniya guda kuma kowace zanganniya sai ta yi kwaya ɗari ciki ɗari bakwai kenan ko to shi ne Allah ya ce in ka aikata aiki guda na lada to haka zai lonka baka so ɗari bakwai yace kai karshe dai wallahu yudaifu liman yasha Allah dai yana lullukawa dai ga wanda su kawai saboda haka karshe sai Allah ya lulluka mutum fiye da ƙarfin yin karon Allah kuma ƙarfin lunkin da za a yi maka din to wannan shine saboda haka shi wannan aya Allah yake faɗa cewa ka gaya musu cewa ban san ai labarin mutanen sama din ba iz yahtasimuna a lokacin da suke tattaunawa akan sha'anin halittar annabi Adamu alaihi salatu wassalamu saboda haka kuma insha Allah sai mu dawo gobe sai mu tashi daidai waɗannan ayoyin waɗanda su kuma suke magana akan halitta ta shi annabi Adamu din alaihi salatu wassalamu saboda haka yanzu a kasancewar lokaci yayi zamu tsaya nan sai mu sake dawo insha Allah muna fatan dukkan inda muka yi daidai Allah ya karba muna kurakuran mu kuma Allah ya yafe muna Allah ya mutar da mu daidai kan hukun gyarawa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah kuma ya kama mu duka yau mu kida na'am
Assalamu alaikum ba na kai shan ruwa da fatan ba da ya sha ruwa lafiya aka muka lahu mace ce take haila sai ta yi sakulan kayayyakin ta gaba ɗaya bayan haila ta doke mata ta yi wanka shi ya haila ta dogo wannan kayan ta wanke lokacin tana haila ta yi sallah da su na wato ga ƙa'ida don mace tana yin jinin al'ada na haida ba wai ana nufin daɗa shi ke na ita ai wannan jinin duka ya shahe ta wai duk sauran duk sauran ba ana nufin shi kenan ya shafe ta cikin jikinta gaba ɗaya bane ba a'a to ta kai ma abinci mutum yana ci fa to gaba ɗaya yawa saboda haka ka ka'ira dan mace tana jinin tana jinin al'ada watan babu don ta yi wanki misali wannan ne a don ta taɓa wannan sura wannan ba wai wani abu ne ba lahi a lokacin da suke ba ta da matsala ba abin da ya shafi wannan jinin al'ada nata ba su da ba su da alaka da shi saboda haka komai nata ko kai san masa kula kana sa ta boka lahi lau ka ce kai sallah da shi baka da matsala da ita na
a karukan lawa ko ya halitta abinci ya shafi matar shi tana haila eh gaskiya ne kwarai da gaske ai ga kaida ma mutum ya ce ba shi mutum kwata-kwata yana kyaman mata ce don tana jin al'ada wannan ma ɗabi'a ce ta yahudawa haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa to haka wannan su yahudawa haka suke su ga kaida su wa'in mace tana jinin al'ada gaba ɗaya kwata-kwata ko abincinta ba su ci su ba su cin abincinta ba su zanna kusa gare ta shi kenan ta zama abin kyama ta ma saboda haka idan mace na jina al'ada ya halatta ta yi abinci ka ci abinci ku zauna wuri guda da kai da ita ku kwanta wuri guda da ita ku yi wasa duk abin da ku da kai da ita ba komi tana jina al'ada kwarai da gaske wannan ya halatta na saduwa daya ba za ka yi da ita ba na
a karukan lawa ko ya halitta a dace bi da hannu hagu
to ni ba ina yin tambaya ciki to su waɗanda suka cewa ma ba a sa ba a rika carbi din gaba ɗaya ba za a yi amfani da carbi ba shin wajen lissafin yatsun da suka ce ai da yatsu suka ce zuwa sunna ko to har da na hagu ko kuma da na hagu ai da su kira ko yawa to kuma ai kaga da ba kocan kocan su ma da majan ta zuwa da suka yi saboda haka duka ɗaya ne in ta inganta ana cewa wata rana wai wani ya taɓa zuwa wurin shehu ibrahim radiyallahu anhu ya zo zai mai wa tambaya tambaye shi wa ya halatta a rika ta zuwa da hannu hagun sai isko shirki da ta za ta hannu hagu da yana ja kaga kaga shi ke na huta daga dago yawa kaga ba su yawa halar ba su yawa halar tambaya haɗin ba saboda aka ayyar da kasar misali ya halatta kana ai su ma kansu masu lissafin da yaku suna yi da na hagun ɗin da na zaman duk ake haɗawa ana yi gaba ɗaya saboda aka don kare ka na hagun ya yi muna ba matsala kwarai da gaske iyaka da sai dan kana so ka bi sunnan nan da manzo Allah sallama yake mafi yawanci al'amura ne ya fi sun yin su da hannun dama yawa an fahimta irin cin abinci irin abin da shafi a duk abin da shiga masallaci hakan ga ko shiga ɗakin sa ko kuma duk dai wani abin da yawanci ya fi su fara da dama dama haka za ka ko gyaran gashin kai ne in za a yi bangaren dama ya fara gyara wankewa ya gyara sannan na hagun haka dai komi ya fi so in dai ba irin shiga makiyoyi ba haka shi za ka so a fara da hagun misali amma in za a yi zuwa kuma da dama ake faruwa yau to in dai ba irin waɗannan ne ba duk dai abin da yake na kazanta hakan ga to shi ne wanda ake yi da ɓangaren hagu ɗin duk abin da yake na alkhairi shi ko mai kyau maza da salma yana fara shi ne da dama to kaga in kana so ka yi koyi da wannan sunna to yayi amma idan ka dace zuwa ka da hannunka na hagun lazumin ka yayi wannan shi ne wani iko na Allah je karatu na wanda muka yanzu a ajiya din akan wannan matsala ta ta zuwa din nan wai sai gashi a kasan al'amura wanda suke wato shi kowane irin abu yau da zara an kace shi mutum ba yana neman wani abu ne tsakanin shi da Allah ba da gaske akwai matsala ga wani abu kuma in duk Qur'ani za ka karance mai ba ka gamsu da shi don ba lalle ya gamsu ba kuma ba lalle ya ba yanzu ka dai ga misali jiya mun karanto hadisi duk da ruwayoyin su ruwa ne rotu ne rotu amma sai daga cewa akwai wasu da suka ta kokarin wannan tutura abubuwan sai nika gani wani ta yana magana cewa wai an yi duk karatu wai ba a karanto hadisi ko guda ba to malamai da shi ya duwada nan duba shi su ba sai ka ce kurma da Allah jama'a kai Allah gowar to shi yasa na wani shi da mata Allah shi yasa kaga ai ga lokacin manzon sallama da kanshi ba shi fa ga shiga ga shiga su Abuja da ba annabi da kai ne ka karanta musu Qur'ani su jiya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su imani ba yawa saboda ga shi yasa mafi yawanci dama duk wani abu na karatu da aka yi ni dai mafi yawanci duk karatu da zan yi mai kama da irin wannan to ina yi ne mafi yawanci ko can saboda shi wanda a ciki ya gano ashe kai abin da yake ba shirme yake ba ashe abin da yake bisa ga hanya yake daidai da hujjoji ne yake bisa kai ne shine da ma wanda aka ci shi ko can ba kai shirye da shi yawa ba da za a yi duk duniya ko ya zama gyararre da kyau yawa sauran mutane su suna cikin daji suna ba shi kuma wai shi bai ma hadisi ko gara ciki ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kara gada mana hanyar shari'a ya ba mu rikon aiki da ita a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka za mu tsaya ne insha Allah sai mu sake dawowa wanke na wato akar maka Allah mu ne da hukuncin mace da ta zubar da cikin ta da kuma wanda ya ba ta shawara ta zubar ai subhanallah a zubar da ciki shi dai kai tsaye wannan kadan haramun ne shi ba magana wani abun nan domin a har za ka ji wani lokaci sai ka ji suna tahowa suna wasu kuskure ma ai wai in yana ruwa lokacin bai zama da bai zama mutum ba ai ba komi to ta kowace irin hanya ko ya zama ruwa din ko bai zama ba gaba ɗaya haramun ne zubar da ciki ko da aure ne ta same shi ko ma ba da aure ba duka zubar da shi matsayin haramun ne saboda kawai mutum ya yi kisan kai ne saboda ayi ɗa ne shi ke na matsayin mutum ya yi kashin kamar irin abin gannan ne da ake cewa suna cewa kamar irin wanda ya ta ya yi gina ne ka san mutanen jahiliya ko haka suka yi ɗiyarsu da ranta sai su yi gina su turbuɗe ta to sai an ka ce daidai mutum yake da kamar ya haka ne to kaga abu yana daɗi sai ka ga mafi yawanci kuma sai ka ji kuma ba wani dalili ne wanda ya sa haka ne ba kawai ɗaya ganin dama ne wai saboda kila sun aka ita za haihuwa saboda tun ta samu ciki yanzu ita bai zuba ta bukata bari ta zubar da shi ba to wannan kaɗa na haramun ne matsayin kamar ta yi kisan ta kashe yaro ne karami to Allah ya kiyaye Allah ya gyara su tunu to to an ce kuma ta bayan Allah ta aiko da Qur'ani jiya tana neman addu'a to Allah ya saka mata kunna wani bawan Allah ce ko to wani bawan Allah ne ya aiko da Qur'ani yana neman addu'a to Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya karba wannan kalma da sauran dukkanin wanda suke kawo sadauki akan neman addu'o'i daban-daban duka Allah ya saba kwatun ko Allah biya musu baki daya kuma muna fatan Allah mana jagora ya karɓa dukkan ibadun mu baki daya da muke gudanarwa muna roƙon Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata alfarma manzon Allah sallallahu muna roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ya fitar da dukkan musulmin duniya da suke cikin kunci muna fatan Allah ya fitar da su baki daya alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما